أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفصل السابع wato fasli na bakwai in nahayi a cikin hani wadda aziri da gargadi da tsawatarwa minan nifaki daga munafici wadda awi bil ilmi ko kuma da'awa da ilimi wadda rika da tariqa mutum ya ringa da'awar shi yana da ilimi ya ringa da'awar yana aishi dan tariqa ne dan haka ya kowa ya fi kaza ya fi kaza wannan duk bai kamata ba shine to minan nasu min yaqulu akwai daga mutane wanda yake faɗa innahu tijjani shi ba tijjani ne wala yuhibbu ahadan min khulafa'i shaykh tijani amma baya son wani mutum ɗaya daga kalibobin shehu tijani wayi gurin nasa ala bugudu kubara'i yana wato wayi gurin nasa yana rudar da mutane ala bugudu kubara'i abu san manyan manyan su huwa munafiqun to nan shi munafiki ne wa dajjalun kuma dajjal ne mubtarin wanda yake mai kirkirar ƙarya kazzabul mai yawan ƙarya wa tilka ya zo a cikin labari la tas'al an sharri yace kada ka yi tambaya daga sharri shirarun nasi sharrun mutane shirarun ulama'i wato shine duk lokacin da ya zamo malamai sun zamo wato sun zamo ashirarai to nan ne zaka ta samu mutane su ma sun zamo ashirarai da yawa domin bacin malamai bacin al'umma ne gyaran malamai in malamai su gyara al'umma za su ta gyara ne gaba ɗaya musamman in suka haɗa kai wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi ashaddun nasu azaban mafi tsananin mutane a gaba mu da kiran ta da kiyama alimun malami lam yanfa'ahu ilmu da ilmin sa bai mai amfani ba wasu da kabar ya zo a cikin labari ya kuni fil akhir zamanin ubadun wasu bayi juhalun jahilai wa ulama'un da malamai fusaqun fasikai za su kasance a cikin karshen zamani sannan kuma ya zo a cikin labari man kala inni alimin duk wanda ya ce ni malami ne to fa huwa jahilin to shi jahili ne to wannan duk yana so nuna mana cewa ne mutanen da suke da'awa da ilimi suke da'awa su malamai ne kuma alhali su ba malamai bane ba sai kawai daga munafikai sai mafi sharri wato sai shi sai kuma a shirare sai masu da'awa da ilimi قال الشيخ عبد العزيز الدباغي الشيخ عبد العزيز الدباغي يقول إن الغرض من الولي حقيقة بقاتوا daga wali الضلالة عن الله shine hujja daga Allah subhanahu wataala abin da ke buƙatar wali abin da yake bukata shine hujja daga Allah subhanahu wataala wal jam'u alai da kuma haduwa a gare shi wacce zihidu fi ma tuwa da gudan abin da ke wannan Allah wa kulki nace kai fa haza yusluhu an yukuta dajihi to ta yaya hakan zai dace a ce an yi koyi da shi wa huwa dalun kuma shi batacce ne mudallilun mai batarwa wa huwa illam yakun min zalika wanda shi in bai tuba daga haka to ya kafu alaihi min su'i katimati ana jin tsoron mummunan mutuwa gare shi sai ya ce ikiwani ya ku yan uwana alaikum bi mujanabatil munkirin alkazibina wato na kore ku da nisantar munkirai wato masu musu ga bayan Allah alkazibina masu yawan ƙarya lika wasu tijaniyati wato ga tijjanawa ga keɓantattun tijjanawa waɗanda suke yawan ƙaryatawa ga keɓantattun tijjanawa suna musu a gare su waɗannan na ku ku nisance su wa hazaruhum yace ku yi taka tsantsan da su wala ta ku zumin indihim shari'ar islam kar ku riki shari'o'in musulunci a wajen su da anna akadal ilmi domin cewa dai rukun ilimi min al-arif daga arifi a kanmu shine mafi cika wa akawa mafi karfi tasirin a tasiri fil a cikin zukata domin kuwa a wato su suna faɗa ne kawai jan Allah lokacin da suke faɗa suna faɗa ne kawai suna kudurin Allah a zuciya domin Allah suka nufa to don haka ya fi cika da ƙarfi da tasiri min akazihi min al-mahzubina daga ce an karbe su daga mahazubai da kauli yake ala domin faɗar Allah madaukin sarki da yake cewa bal huwa ayatun bayyinatun bari dai su ayoyi ne waɗanda suke mabayyana fi sudurin lazina a cikin zukatan waɗanda utul ilma aka zo musu da ilimi ma kauli ta da faɗarsa wata bi sabila man ana ba ilayya Allah ke ku bi ta farkin waɗanda suka mai zuwa gare mu wato suka taho zuwa gare mu dan haka Allah Allah ya ikiwani ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ya ƴan uwana wala takunu ma'al munkirina kar ku kasance tare da munkirai at-tijaniyati na tijanawa ma'ana munkiran tijanawa da suke musu a tijanawa watu hu qarunakum sai a wulakanta kuma a tare da su watu hu sharunakum sannan kuma sai a tada ku ma iblisa tare da iblisu itba wa atba'ihi da kuma mabiyan nasa wan naru talfahakum wuta tana tasakku wa yuqalu lakum kuma a ce da ku jami'an gaba ɗayan ku fa kukkibu fiha ku kifu a cikin wannan wuta kum su wal gawuna da waɗanda wato suka halaka din da waɗanda da suka halaka da su gaba ɗayan su duk su kife a cikin wuta wajen wuce iblis ajma'un da kuma rundunar iblis gaba ɗayan su inna jahannama kanat mirsada hakika wutar jahannama ta kasance madakata nan ne madakatar waɗanda suka zamo suna bin shedan suna ruduwa da shedan suna bin munkirai da tsagina ma'aba wanda ita ita wutar jahannama ma'aban makoma ce da tsagina ga masu tagawa suna shishigi suna taurin kai labisi na fiya a haƙaba za su zauna a cikinta a haƙaban zamanin nuka shekara da shekaru za su zauna a cikinta la yazuquna fiha bardan ba sa tantana a cikin ta bardan wani sanyi wala sharaban ko wani abin sha mai dadi illa hamiman sai dai ruwan zafi wa ga sa'a wanda ke masu yawan makara su ne za su sha jaza'an wifaka wannan sakamako ne daidai da abin da suka aikata na aiki shine waje za'u sayyi'atu sayyi'atu sakamakon mummuna shine mummuna misra misalin ta kuma fa amma mun kaga hakika wanda ya shishigi wa asar al duniya ya fifita rayuwar duniya to fa innal jahima hiya ma'awa hakika wutar jahim ita ce makomar duk wanda ya fifita duniya wa amma man kafa maqama rabbihi amma wanda ya ji tsoron ubangijin sa wani hannarsa an hawa ya hana zuciyar shi daga san zuciya to fa innal jannata hiya ma'awa lalle wannan aljanna ita ce makomarsa wanda wannan yana daga cikin abin da shehu tijani ya kafa hujja ya kure mutanen a lokacin da ya je wani gari a wannan wajen tilmisan lokacin da ya je nan wajejen da ya je shi ke nan shehu tijjani sai ya shiga masallaci da ya shiga masallaci yana aiki yana wurzi to wani bawan Allah shi ma sai ya shigo da ya shigo shi ke nan wani bawan Allah ashe ya taho da jikka jikkan nan duk kuɗin shi ta kasuwanci zai tafi kasuwa da lokacin ba banki hidin mutum ya tafi da kuɗinsa a jikka shi ke nan sai ya manta waɗannan kuɗin a cikin masallaci ga shehu tijjani shi kaɗai ne ciki sai Tijjani sai ya ɗauki wannan kuɗin ya ɗaga wannan ɗinsa ya ɗaga wannan gashi nan kafarsa sai sanya wannan kuɗin a ƙarƙashi da ya sanya waɗannan kuɗin can can can sai Tijjani na ta aiki sai ga wannan mutumin ya dawo da gudu ya dudu Allah malam ba ga kuɗi nan guri ba ba ga kuɗi nan ba sai ce sai tambaye shi ya akai ya jikai take sai ce jikai kala kaza ce menene ciki sai ce kuɗi ne a ciki wani irin madauri ne yake kaza ne eh shi ke nan shi sai ya daga kawai sai ya mika masa da ya rika masa wannan ban Allah sai yake kai wallahi kai in ba dan aljanna bane ba to mata ta sakaka ce in dai kai ba dan aljanna bane ba ya fada kuma har ya ambata ma wato shi sakin ma ba ɗaya ba ko biyu a'a sai dai uku to shikenan sai ya ce ana nan gurin sai da ya tafi kawai sai hankalin shi ya dawo da hankalin shi ya dawo shi kenan sai ya ce kai anya ko matata kuwa anya to ba su tabbaci ba inda dai ni dai ban san na Allah ba ban wato ban san wane ne dan aljanna ba Allah ne san dan aljanna ko dan wuta to kuma na faɗi wannan magana to a shi kenan sai ya jefa tawa wajen malamai da ya jefa tawa wajen malamai duk wanda ya je ya ce ai mata shi ta zo ana sai kuma ya ya kirkice so yake dai ya samu wani malamin da zai ce mashi a'a ba ta ku ba eh je gon wannan sai zai je wajen wannan ya ji fasahar da zai je wajen wannan kowane da yana jin wato maganarsa ana nan zaka ce mashi yaji akwai wani malami yana nan bako ne a cikin masallaci yana ne yana ibada a ji a tambaye shi ana zuwa na tambaye shi wajen sai shi wajen ce a'a matar shi na nan matar shi ba ta sauku ba shi ke zai da aka faɗa malamin da zai kai ina wannan wani malami ne ke haka wannan wani malami ne saboda ai ba wanda ya san dan aljanna sai Allah sai dan wato sai Allah ya san dan aljanna aka je aka aka je aka kira wato sarki yasa aka je aka kira shehu tijjani aka zo aka tara malamai a gidan sarki aka zo ana ana neman wannan fatawa aka zo ana neman fatawa shikenan sai suka ce lalle shehu tijjani ya ba su hujja inda ya samu wannan aya wato inda ya samu wannan hujja a kai na cewa mata shi da kuma tunda ai ba wanda ya san an aljanna sai Allah shikenan suka dauko da kai kowa ya dauko da kai wani ya dauko da tafi ya azawa yaro ya kawo gidan sarki littafai lafiya wato sun cikon abin da jikuna da littafai sai da aka zo ana nan shikenan sai kowa ya magana ya ce to ina ka gani sai shi jani ce to ai wannan ba sai an bai kun da kuna wani bincike ba cikin littafai wannan da wannan tafi a ku diba cikin kundi gaba ɗaya shi na da Qur'ani suka ce alqur'ani aka ce haka a ina ne yake ne shi wasu ne ce to ai in kuka diba Allah ya ce wato wa amma man kafa maqama rabbih wa nahannaka anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa cewa da duk wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa ya ji tsoron wannan rana kada ubangiji ya tsaida shi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala kada ubangiji ya tsaida shi a gabansa ya kama shi to sai ji tsoron wannan rana sai ya hana zuciyar shi daga san abin da take so to wannan aljanna ce makomarsa ita to Allah ya faɗa ka shin abin da ya tsinta shi wanda ya bada kuɗin nan abin da ya tsinta yana son su ko bai son su sai suka ce a'a ya yana son shin yana son kuɗin ko bai so yace yana so amma ba ya hana zuciyar shi ba ya ba mai kuɗi kuɗinsa yace eh tabbai haka ne yace ai kuma shine ai Allah ya ce wani hannarsa anal hawa ya hana zuce shi daga abin da take so to a jana ce mutum masa shikenan aka ce nan gurin kowa ya tashi da zufa yana ta zufa kowa ne yana ta daidai firgice wani wani sai dai a kai mishi ma littafan shi gida haka aka ce gaba da kowa ya bi ya abin da to nan ne sarki ya rubuta wa shehu tijan cewa zai bashi shi ne sarkin masu fatawa a wannan kafai kuma zai bashi a shi ne wannan shi ne principal na wannan makarantar shugaban makaranta gaba daya na hukuma za a bashi alƙali na alƙalin alƙalai shi wata jani da aka miƙo mashi wannan takardar ya sa aljihunsa kawai shi kenan dare na yi kawai sai tsiri ba kowa ya sani ba saboda baya son shugabanci to shine ce aka mina hadhihi sunnati daga wannan sunna ce ta ajabuna kuke mamaki wa tadhaku da kuke dariya wala wala taqbahuna ba ku kaskantar da kanku wa antum laha munkirun kuna masu mutu gare ta to inna Allah ta'ala hakika Allah madaukin sarki da bil misal yana nan madakata wa huwa ma'akum aina ma kuntum kuma yana tare da ku duk inda kuka kasance wa fil hadisi yazo a cikin hadisi al mar'u ma'a man ahabba cewa dai mutum yana tare da wanda yake so aki ya kai dan uwana la takun min al ghafilin dan haka karka kasance daga wato daga maraka wajtani bil munkira ka nisanci abinki walau kana abaka ko da ko babanka ne yake musu ga bayin Allah to ka kyale shi awu asaba ko dan uwanka a wufin haka ko ɗanka ne kyale shi wa sahabila aka yara ka abokanci zaɓaɓɓu allazina kanu mafatihan waɗanda suka kasance masu buɗi ne da sayar da alkhairi wa magalikan masu kullewa ne kuma da shirar da sharri wala ya'lamu ahlul fadli illa ulul fadli domin babu wanda ya san ma'abuta falala sai ma'abuta falala wannan shi ma manzala sallallahu alaihi wasallam wata rana suna zaune da sahabbai manzala yana yana majalisi shikenan sai ga wannan sai na Ababakar ya zo sai na Ababakar ya zo yana tirdi ba ina zai tsaya ina zai tsaya duk dai wasu ba su tashi ba dan sai sai na Ali an sai na Ababakar ya zo sai tashi sai ce sai na Ababakar ya dawo nan inda yake zaune to nan ne sai manzo Allah ya ce wala ya'lamu ahlul fadli illa ulul fadli wa min an-nas man yadda'i wa yaz'amu annahu min ahlil tijaniyyati akwai daga mutane waɗanda suke rayawa suna cewa su suna daga ahlil tijaniya amma wa yadda kibul fidi al-munkirat suna tsuruwurtar bid'o'i wanda suke abinci ma ijtinabi ba da ikiwani ittijaniyina tare da kuma nisantar sashen yan uwansu tijjanawa wa yusubbuhum suna zagin su fil awali a cikin amawa jarban lima fi aidihim dan jawowa daga abin da ke hannunsu wa talaban liradahum da kuma neman yardar su yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa qala sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam yace kun aliman ka zamo malami au muta'allimin ko mai neman ilimi wala ta kun salisu fa ta halaka kar ka zamo na uku to sai ka halaka wa fil hadisi anu wato a wani hadisi yace al muslimu afal muslimi musulmi dan uwan musulmi ne al mu'mini al mu'minu kal bunyan shi mu'mini kaman gini ne al marsus wanda yake na kalma ya sabbu ba'dahu ba'da sashi na karfafa sashi kaga gini idan aka gini aka kusuwa ta farko aka yi tsayar kaga tsayar kusuwa za ta karfafa ɗaya ne idan aka sake imana aka kusurwoyi guda hudun gaba ɗaya to ginin zai karfi ne sosai saboda ɗaya na tsafafan ɗaya to haka mumuni da mumuni yake dan haka karka cutar da ɗan uwanka mumuni da kauli ta ala fada ala madaukin sarki da yake cewa innamal mu'minuna ikwatan cewa da su mumunai ɗan uwa ne da haka fa aslihu baina akawaikum ku yi gyara tsakanin ɗan uwanku ku yi sulhu idan an bata ba wai za ku je ku ƙara yamu cewa ba ku ringa yin abubuwan da bai dace ba kuna jawo fitintunu kuna hada wannan da wannan ku hada wannan da wannan kuna hasara kuna kiyayya da sauransu wanda zai jawo kiyayya a tsakanin juna yace to kar ku yi wannan yace ihizuru ayu annas ya ku mutane ku kiyaye ku yi taka tsantsan an nisu da zalika daga misalin wannan wala taqudu kar ku dawo a ku tsaya ku yi takatsun dan kar ku dawo kuna masu kiyayya da hasara a tsakaninku Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare alfarman manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam assalamu alaikum